نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن دعا بدعوته وسن بسنته إلى يوم الدين بايحك يوم السلام عليكم ورحمة الله barkan mu da saduwa a wannan yammaci na talata ashirin da shida ga watan rabi'u sani da shekara ta dubu da ɗari hudu da sha tara bayan hijirar manzo sallallahu alaihi wa sallam daga makka zuwa madina wanda ya dace da yammaci na sha takwas ga watan takwas shekara dubu da ɗari tara da casa'in da takwas a shekarar bature dan ci gaba da darasin littafin mu na sifatu salatin nabi sallallahu alaihi wa sallam min at-takbiri ila at-taslimi ka annaka taraha darasin da ya gabata mun tsaya ne ina jin a ƙarshen inda ake magana akan alfatawa alal imam haka ne ko za mu tashi akan al-isti'azatu wa taflu fi salati li daf'il waswasati an yi wannan shi ma to za mu tashi akan ar-ruku wannan shine darasi na nawa kenan darasi na goma sha bakwai ثم كان صلى الله عليه وسلم إذا فرغ من القراءة سكت سكتة ثم رفع يديه على الوجوه المتقدمة في تكبيرة الافتتاح وكبر وركع ثم كان صلى الله عليه وسلم إذا فرغ من القراءة سناء النبي يا كسنتي إذن يا كمل كراتو سكت سكتة سيشرو ونشرو أنك أنك ثم رفع يديه sannan sai annabi ya daga hannayensa biyu alal wujuhil mutaqaddimati fi takbiratil iftitah a bisa ga daya daga cikin fuskokin da suka gabata baya lokacin da muke magana akan takbira ta bude sallah wajen takbiran bude sallah mun ce annabi sallallahu alaihi wa sallama na daga hannu tare da kabbara to daga hannu din nan dangantakarsa da kabbara mun yi bayani fuskoki ɗaiɗai har guda uku a irin abin da muka faɗa a can shine kuma zai maimaito a nan gurin yayin da annabi ya kammala karatu kafin ya tafi ruku'i zai daga hannu Allahu akbar tare da kabbara sannan ya tafi a bisa ga tsaya daga cikin fuskokin da muka ambata baya kun fahimta ko wa kabbara sannan sai annabi ya yi kabbara wa raka'a sai kuma ya ruku'i sai ya kabbara sai kuma ya ruku'i wa amara bihim al-musi'a salati kamar yadda annabi ya haka a aikace haka kuma ya umarci mutumin nan da ya munana sallansa fa qala lahu yace da shi innaha la tatimmu salatu ahadikum hatta yusbigha al-wudu'a yace yadda al'amari yake sallar ɗaya daga cikin ku ba za ta cika ba har sai ya cika alwala cika alwala kuma shine yin ta kamar yadda sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ta nuna kama amarahu Allah kamar yadda Allah ya umarce shi ثم يكبر الله sannan sai mutum yayi takbira wa yahmaduhu ya gode ma ubangiji wa yumajjiduhu ya kuma wato ainihin girmama shi wa yaqra'u ma tayassara min alquran ya karanta abin da ya saukaka na alqur'ani mai girma mimma mimma allamahu Allah cikin irin abin da Allah ya sanar shi wa adina lahu fihi ya kuma ya masa izinin ya karanta din thumma yukabbiru bayan ya kare karatu sai kuma ya kabbara wa yarka'u yayi ruku'i wa yada'u yadayhi ala rukubatayhi ya dora hannayensa biyu akan gwiwoyinsa hatta tatma inna mafasiluhu har ya kasance gabbansa sun nutsu dukkan mahada ta kashi da kashi ta hadu mafasil jam'i ne na mafsal mafsal kuma shine mahada ta kashi da kashi kamar gwiwar hannu mafsal ne haka nan wuyan hannu karshen zira'i da tafin hannu wannan mahadar shi ma mafsal ne abin da yake nufi har sai ka natsu kenan a cikin ruku hatta tatma inna mafasiluhu har mahadar gabbansa ta natsu wa tastarhi kuma ta saurara wato ya tsaya a hakan sosai tsawon lokaci kafin mu zo kan abin da zai karanta kuma a wannan halin kaga anan gurin abin da yake bayyana mana ruku'i da kuma irin yadda ake bukatar ruku'i ya kasance an gane ku sifatul ruku'i abu na gaba sifa ta ruku'i din yanzu nan gurin kawai ya nuna yanayin yadda zai sirata daga ruku'in daga rukuni na tsayuwa zuwa ga rukuni na ruku'i wato da zai na tsaye lokacin da yayi kaza yayi kaza yana karatu ya kammala karatu to yayi kabbara yanzu kuma ya rabu da tsayuwa ya tafi ina zuwa ga ruku'i to wannan abin da ya wuce baya shi ya bayyana sannan a sifar ruku'in kansa yaya ya kamata gadon bayansa ya zama yaya ya kamata kansa ya zama a cikin ruku'i din nan kuma shine zai kulla masa matashiyar magana yace sifatul ruku'i wa kana sallallahu alaihi wa sallam yada'u kaffaihi ala rukubatayhi annabi ya kasance yana ɗora tafukan hannunsa guda biyu ala rukubatayhi akan gwiwoyinsa tafin hannun dama ya jinke gwiwar dama da shi tafin hannun hagu ya jinke gwiwar hagu da shi wa kana ya'muruhum bidhalika kuma annabi yana umartan su sahabbai su yi haka kaga umarni kuma ya zama wajibi kenan wa amara bihi aidan almusi a salatihi haka annabi ya umarci mutumin nan da yake muna da sallansa kama marra anifan kamar da ya gabata dazu wa kana yumakkinu yadayhi min rukbatayhi annabi ya kasance yumakkinu yadayhi yana dam yana yana damfarar da hannayensa min rukbatayhi a guyoyinsa ma'ana hannun dama din zai jinki gwiwar dama ne ya rike ta haka kai ka ce kwacewa za ta yi shine at-tamkin din ba wai kawai dorawa za ta yi haka ba sosai yana dafawa ne sosai haka a kame hannun dama ya kame gwiwar dama hannun hagu ya kame gwiwar hagu shine ma'ana at-tamkin shine dan farar da abu ta yadda zaka ji lalle ya hadu da juna ba wai kawai dan dorawa haka ba sannan kuma ba gwiwar mutum ba kodan zai rike ba a cikin ruku'i sannan kuma ba cinya zai dora ba lalle ya tabbatar akan gwiwa ne kun fahimta da kyau ka annahu qabidun alaihima kai ka ce ya kame guyoyinsa ne kamar wato hannun dama ya rike guyoyin haka sosai ya damke su haka hannun hagu ya rike guyowar hagu ya damke su shine ma'ana ka annahu qabidun alaihi kun fahimci nan da kyau wa kana yufarriju baina asabi'i a wannan lokaci yana rarrabe tsakanin yatsunsa yatsunsa suna rabuwa da juna wato lokacin da ya kame haka din nan ma ya kame haka yatsun na rabuwa da juna ba hada suke da juna wa amara bihil musi'a salati haka annabi yayi haka ya umarci mutumin nan da ya bata sallansa yace ga yadda zaka yi ruku'i fa kala yace idza raka'ata fa da'a rahataika ala rukbataika idan ka tashi yin ruku'i dora tafukan hannunka guda biyu bisa ga gwiwoyinka thumma farrij baina asabi'ika sannan ka rarrabe tsakanin yatsunka thumma mkuf sannan ka wanzu a hakan hatta ya'khudha kullu 'udwin ma akhadhahu har kowace gaba ta samu wurin zamanta a jikinka ko ina ya tsaya ya daina motsi a haka kam ka samu cikakken ruku'i kenan to wannan abin da ya shafi hannu kenan da abin da ya shafi yatsu da irin yanayin yadda ya kamata ka kame wato gwiwoyinka da su wa kana yujafi wa yunahi ko wa yunajji mirfaqaihi min jambaihi annabi ya kasance yana nesantar da mirfaqaihi wato su ne mai gwiwoyin hannunsa an jambaihi gabanin hakarkarinsa ka san wani da ya tashi da ruku'i zai ruku'i ne ta yadda nan hakarkarinsa na dama yana tare da gwiwar hannun dama hakarkarinsa na hagu yana tare da gwiwar hannun hagu to annabi kuna ne santar da su da juna sai da gwiwar hannu ba ta shafan hakarkarin dama dama da hagu duk ya ne santar da su sallallahu alaihi wasallam ana fahimta da kyau wa kana idza raka'a basata zaharahu wa sawahu kuma annabi dai tashi ruku'i ba sa zaharahu yana shimfida gadan bayansa wa sawwahu ya daidaita shi sai da babu inda yake ko ina tudu kuna fahimta da kyau hatta law sabba alaihi alma lastaqarra ta yadda da za a zuba ruwa a gadan bayansa zai tsaya ba zai gangare ba sallallahu alaihi wa sallam wa qala lil musii salatihi yace da mutumin nan da ke muna sallansa yace da shi me fa idza raka'ata idan ka tashi yin ruku'i faj'al rahataika ala rukbataika dora tafukan hannunka raha shine tafin hannu alkaf arrahatu alkafu duma anas dora tafukan hannunka biyu ala rukbataika akan gwiwoyinka wamdud zaharaka miƙar da gadon bayanka wa makkil lirku'ika ka tabbatar da ruku'inka an gane ku wa kana la yasubbu ra'sahu annabi ya kasance baya sun koyar da kansa a cikin ruku'i wala ya kana'u kuma baya daga shi haka kansa da gadon bayansa suna daidaita da juna walakin baina zalika kansa yakan zanto a tsakiya shi bai yi kasa ba shi ko bai dago ba ko zai jarraba mana mu gani kun dai ji karatun dalla dalla filla filla yanzu kawai tafsirin sa muke so an dai ja bakin ko to menene fassara wa zai jarraba mana magar ko bismillah akar maka Allah wannan dama rajulul mugabarat ne da gogor mai nan da shi zai yi amma wanda shi je yayi a gadan bayan ka zame ke ba ustaz aiki zamo ke da na'am wa zai jarraba bismillah ustaz bismillah da saura dai kam gadon bayan dai bai miƙe sosai ba kowa zai gida ya jarraba ya tabbatar ya yadda annabi ce ya tabbatar ya godan na hadisan da makaranta lalle ne gadon bayan mutum ya miƙe sannan kuma kansa ya kasance bai yi ƙasa ba sannan kuma bai sama ba ta yadda da za a zuba ruwa a gadon bayan ka zai tsaya ko ta yadda da za a kawo goron mashi a tsora zai tsaya ba zai gangare ba kai ba kai tudu ba kai ba kai abin nan ba to wannan ya danganci tun tsayawar wata irin tsayawa kai ku fahimta shi sa ayyukan sallah kowanne ana gina shi ne akan dan uwansa da ya wuce baya yanzu lokacin da muke bayanin tsayawa mun ce abin nan kafafunka su fuskanci na alkibla duk wanda tashi tsayawa ya kasance kafarsa ta dama ta kalli nan ta hagu ta kalli nan ba yanda za a iya rufi ne har abada har aka tsayawa in yana so dole sai ya iya tsayawar sannan sai ya rufi duk wanda bai iya tsayawa ba zai iya rufi shi yasa duk mutanen da suka tashi suka jarraba ko inan da kun kalli kafar su za ga kafar wanda ta dama ta yi dama wanda ta hagu ta yi hagu haka babu yanda za a yi ayyukan sallah ana gina su ne ba'adu ha fawqa ba'd saboda haka idan kowa je gida sai ya jarraba ya duba ya tallafa ya duba ya abin nan da sauransu akwai dan sai yawa da muka ci karo da su kwanaki da muka je Gombe masu zafi akan wannan matsala su suka zo matsala ce ta sutura mukabala suka zo suka samu inda malam Abdul Wahab to idan an zo mukabala sai ka bar wa malam Abdul Wahab za ta za ta fi dadin gani saboda haka suka zo da matsalansu magana ce ta cewa lalle ne idan mutum ya tashi ruku'i wato sai ya kwanta a miƙe haka sujada sai sujada suka ce yadda aka ce ka miƙe a ruku'i haka a sujada ma ka miƙe to saboda haka idan sun zo sujada wani abin mamaki wato sai sun yi wannan kwanta haka gaba ɗaya kika ce mutum zai kwanta da cikin saboda mai dan aiki da wannan hadisi to kaga sun karanta hadisi amma ba su fahimci matsalan sosai sai ɗaya daga cikin su da yazo zai sai malam abdullahi bai ce me ka fahimta hadisin yace ai dole lokacin da kake an ce idan annabi na tsaye tsakanin sa da sutura gurgudun zira'i haka ne ko tsakanin sa da kuma inda gocin sa yake da inda sutura ta kuma mamar rushati gurgudun me inda akwai za ta wuce su sai suka fahimci idan ka zo yin sujada daga inda kafarka take zuwa inda goshinka yake tsawon wurin lalle ya kai wannan zira'i biyu da wani abu abinda zaka rage tsakaninka da sutura mamar rushati wato har idan mutum zai sujada wai sai ya auna haka ka ji dan Allah zira'i uku in banda abin nan sauransu sai malam Abdullahi ya dai yayi ruku'i malam sai ruku'i yake yiwa bayan sai karkace yana ya saki cewa yi shine malamin da zai mukabalar da shi amma ruku'in yake ne da yake ka karanta hadisin ka dauki zafi ba yadda abin ya kamata ba yace to yi sujada kuma da take yiwa to sai da malam abdullahi ta ce masa ko in ya gani take su da ya gani yadda ka gani dinnan mun karanta haka malam abdullahi ya kwatanta idan ka gani abin zai baka sha'awa kwarai da gaske imam ahlus sunna ke wujubu tuma'aninati fi ruku'i wannan babi na nuna wajibcin nutsuwa a cikin ruku'i wa kana yatma'innu fi ruku'ihi wa amara bihi al-musii'a salatihi kama salafa awwal al-fasl as-sabiq annabi sallallahu alaihi wa sallam yana mai nutsuwa a cikin ruku'insa wa amara bihi almusi'a salatihi kuma ya umarci wanda yake munnin sallarsa da yin haka din kama salafa awwal alfasl sabiq kama yadda ya gabata a farkon fasalin da ya wuce baya wato abinda ake nufi da nutsuwa a nan gurin shine wato bayan yayi ruku'in bisa ga siffan da muka ambata yakan tsaya a hakan ta yadda kowace gaba ta tsaya inda take sannan kuma ya tara hankalinsa cikin abin da yake furtawa na azkar zikirai da ake cikin ruku'i kamar da bayanin su zai biyo baya kaga cikakken tsayawa kenan ko natsuwa kenan da abin da ake nufi da natsuwa waɗansu malamai suka ce ita natsuwa aiki ne na zuciya gabbai ba sa ciki waɗansu kuma suka ce ita natsuwa aiki ne na gabbai ba zuciya a ciki waɗansu suka ce duka biyun ne su gabbai su tsaya a matsayarsu da yadda annabi ya siffanta mana cikin ruku'in nan ko kowace gaba ta tsaya a matsayinta da aka bata tsawon wani mintuna tsawon wani lokaci zuciya ta shagala wajen tunanin ubangiji har ce ya shagala wajen furta lafuzan da suka tabbata daga annabi na zikirin da ake cikin rusu kaga cikakken natsuwa ke wa kana yaqulu atimmu ruku'a was sujuda annabi ya kasance yana cewa ku rinka cika ruku'i da sujada fa wallazi nafsi bi yadihi inni la arakum min ba'du min ba'di zahri yace ina rantsuwa da wanda ne nake hannunsa wallahi ina kallon ku ta bayan gadan bayana idza ma raka'atum idan kun yi ruku'i wa idza ma sajadtum ha kuma idan kun yi sujada ma'ana ina ganin ku duk da cewa ina fuskantar gaba a sallah amma kuma wannan baya hana in ganku to wannan kususiya ce ta annabi sallallahu alaihi wasallam gashi ya shigala da sallah gashi kuma ya shigala da muraqaba na sahabbansa yaga waye ya ruku'i daidai wane ne ya doro waye sujada daidai waye bai daidai ba sai ya musu wa'azi bayan an kammala sallah a cikin muruku afu kaga wannan sai ya nuna waɗancan dangin al'amura da suke yi wajen koyo baya bata sallar sai dai lokacin da aka tunatar da kai to ya kamata ka farga ka gyara da kaji kuskuren ka na jiya yau sai ka gyara shi an fahimta ko wa ra'a rajulan la yutimmu ruku'ahu annabi ya ga wani mutum da baya cika ruku'insa wa yanquru fi sujudihi kuma yana kotan kurciya a cikin sujudansa wa huwa yusalli alhali yana sallah fa qala sai annabi ce law ma ta hadha ala halihi hadhihi da wannan zai mutu akan wannan halin nasa na kotan kurciya a sallah Allahu akbar Allahumma rabbana lakal hamdu mata ala ghairi millati Muhammad to da ya mutu akan wani tafarki da ba na annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ma'ana da ya mutu yana sallah ba idan sallar annabi ba to ka je lahira ka ce me ka mutu kana wata sallah ba irin wanda annabi zo da ita ba yankuru salatahu kama yankuru gurab addama za ga yana koto cikin sallarsa tamfar yadda hankaka ke kotan wato jini busasshen jini idan ya zo na takada abin nan dinsa da bakinsa yana haka haka shi ma yake kamar mutum na tsora goshinsa akan garwashin wuta da ya tsora ya dauke Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar yana gaggawa ko ina zashi ba wanda ya sani annabi ce masalul ladhi la yutimmu ruku'ahu kwatankwacin mutumin da baya cika ruku'insa wa yanquru fi sujudihi kuma yana kotan kurciya cikin sujudarsa masalul ja'i alladhi ya'kulu tamrata wa tamrataini tamfar mai jin yunwa ne sai a bashi kwallon dabino ɗaya ko biyu la yubniyani anhu shay'a za su hana shi jin yunwa ba za ka ce kuma bai ci ba amma ko ba su hana shi jin yunwa ba to haka shi ma wancan ba za ka ce bai sallah ba amma kuma wannan sallar su ta zama ba ta yi ba saboda haka sallah ita ce mafi girma cikin ibadoji da haka ya kamata mutum ya kiyaye ta kuma wajibi ne yadda wannan hukunci bai shafi maza ha kuma ya shafi mata to yanzu maza ma an tashi ana rukuya ana cin gyaran mutum ballan sana mata a gida wanda ba sa karatu an kyale su daga girki sai sauran al'amura ina za su iya koyi sallah maza ma ana kokowa da su ya za su yi ruku ya mata za su yi kenan suna daga gida ba su aikin komai daga girki sai sauran al'amura to kaga ya zama wajibi kenan kulawa da ibadar iyalin mu mata kuma ya zama wajibi yadda muke zuwa makaranta mu saurara su ma sai zuwa sa saurara ya zama wajibi idan ba su zo ba mu dauki mu sai kasir mu je mu kai mu sa musu wannan kasir din da zai gyara musu sallar su ya gyara musu aqidar su wallahi ya fice fa ne da zaka gyara na gidanka muhimmanci dan ta ci ta sha ta ci ta sha ta ci ta sha ta sa sutura ta yi kaza duk wannan ba zai tserar da ita azabar lahira ba sai in ta gyara ibadanta kana gina gangan jikinta baka gina ruhinta to babu yanda za a ta gyaru amma ka himmatu wajen duk kasar din da kaji an yi mai amfani kai ka ji kana kifir wata kai mamaki yau idan aka karatu sai ka ji wani abin da tun da aka haife ka baka taba ji ba sai yau amfani makaranta kenan ko to ka tana ita fa kai ma kenan ballantana ita min babu aula ita ya kasance ta jahilci wannan al'amari kai kenan da kake yawo karatu yau ka je nan ka je nan yau ka ji wa'azi ka ji kasar sai ka ji sabon abu a rannan kawai ka taba jin shi a duniya to ina ga ita da take gida a jibgi haka kawai to saboda haka ya zama wajibi mu kula da wannan bangaren wa qala abu hurairah radiyallahu anhu abu hurairah Allah shi kare da a gare shi yace nahani khalili an anqura fi salati na qaradiki wa an altafita iltifata sa'alabi wa an uqiya ka iqa'il qirdi yace nahani khalili badadina wato masoyina manzo sallallahu alaihi wa sallam ya hana ni an anqura fi salati na qaradiki in ce zan yi koto irin na kurciya a cikin sallah wa an altafita altifata sa'alabi haka ya hana ni irin kayan waiwaye irin waiwaye na dila a cikin sallah to abinda ake nufi da waiwaye mu a Hausa galibi sai in mutum ya daina kallon kamar yanzu ina kallon yamma ko ina ne in na kalla za a ce na yi waiwaye in na juya gabas to su a larabta ba haka bane yanzu na gure yadda nake kallon gabas nake kallon yamma dinnan na yi arewa na yi waiwai idan ido na ya kalli kudu fa na yi waiwai to ballanta na kuma in ya kalli gabas amin babu aula ke ko wannan shine iltifat shi dila mai wayo ne saboda haka har kullun baya so ya tsaya wuri guda haka duk yake idan ya tsaya wani zai zo ya cuce shi da haka sai ya kalli nan ya kalli nan ko ruwa zai sha ko sai da yake ko ba zai je waye tura kansa har kawai ta ruwa ba har kawai je wani zo in gida shi daga baya zai tsaya wajen ya kalli ruwan ya gaba kowa a cikin kusa da wajen sai da baya da baya tura jelarsa dama kasuwa ce haka da gashi da yawa idan ta jawo ruwan sai ya fita gefe guda ya hau tudu inda ba da ke ganin ke tsotse sannan ya sake koma dan masifar wayo hankalinsa kullun yana nan yana ta to sai annabi ke buga misali da abin da hankalin mu zai fahimta kenan kada mutum ya rinka waiwaye irin waiwayen dila ma'ana dai ka tara hankalinka yayin da ka zo sallah ka fuskanci alƙibla da dukkan jikinka abinda ake so lokacin da kake tsaye idanka yana kallon inda za ka ɗaura bocinka kar ka ɗaga kai ko sama ka kalla annabi ce waɗanda suke ɗaga kansu suna kallon sama ana ji musu tsoron kansu makanci ko kar a tafiyar da ganinsu kar ka kalli dama kar ka kalli hagu ka tsaya nan haka yayin da ka kalli sama ko ka kalli dama ko ka kalli hagu ka yi iltifat a cikin sallah kun fahimta ku yace to annabi yana yin iltifat irin iltifat sa'ala wa an uqi ya hana ni in yi zaman da ake kira iqa'i ka iqa'il karbi shi iqa'a a cikin sallah iri biyu ne akwai wanda yake mustahabi ne idan kai shi babu laifi sallan ka tayi ko jaizi ko mustahabi akwai wanda yake an karanta maka yansa a cikin sallah wanda Abu Hurairah ke magana anan irin wanda Annabi ya haramta a cikin sallah an gane ko shine ita'i kai ita'il kirdi irin zaman biri ya yake yi kafar dama ta yi dama ta hagu kuma ta yi hagu ya dan farar da duwawansa haka a kasa yana da wahalar yi ma aslan sai dai mutum da matan dabi'a ta ne amma ba haka ba yana da wahalar yi yanzu wani kila tun da yake bai taba yi iqa'i ba ma dalla dama yana da wahalar yi to kuma annabi ya hana iqa'i kuma irin wanda yake na abin nan shine wanda zaka yi ruku'i ka dago a maimakon ka tankurar da kafarka ta hagu ka zauna akan ta sai kasance ka toga yatsun kafarka ka zauna akan abin nan dinka diga diganka misali kamar haka wanda ne suke wato kamar haka wato idan kai haka haka irin wannan zaman na haka shi ne ika'i wannan zaman na haka ana kiransa ika'i irin wannan ika'in ya halatta mutum yi cikin sallah yayin da ta dago daga sujjada ta farko ba za ka dan zauna ba sannan kai ta biyu to a wannan tsakanin kai wannan zaman hadisi ya tabbata cikin musulma kan wannan wancan ika'i wanda shari'a ta hana shi ne ka zo zaman sallah sai wannan kafar ta yi nan wannan ta yi nan ka bana da shi ka kaga wannan kafar ta yana wannan ta yana kuma ta dan farar da tsawon kafin da haka irin wannan zaman da kina abu da yake wato na hali kalili annabi ya hana ki ban ji ba wani iri wannan shi ma ya saba annabi sallallahu alaihi wasallam asalin ikra'i asalin ikra'i sai dai ka coga kafar ka akan kasa eh wato da a ce shi wannan bentin mai fadi ne shine mutum abin da mutum zai yi kowa ya gani amma mutum zai kwatanta kuma ya fadi kaga ai ba da amma sai dai kai ta sai haka haka yawwa irin wannan ika'in ya halatta mutum ya irin wannan cikin sallah a ina ake yin sa idan kai sujada ta farko ba za ka dago ba kafin kai ta biyu to idan ka dago sai ka haka kwatanta misali sujada ta farko kaga ai sujada ta farko to dago daga sujada dago to kaga sai ya haka ko to sanan sai ya ta biyu to wannan zama irin wannan ya halatta wanda wanda bai halatta kuma na kwatanta ka gani ko kwatanta su gani wanda bai halatta yawwa wannan annabi ya hana shi ne wanda abu hurri ke cewa annabi ya hana an uku iya ka iqa'il kirdi irin zaman da buri ke yi kenan to annabi ya hana wannan cikin sallah kun bai tona da kyau ba ta tsaye wanda wancan ya wanda muka ce kuma ba da asali zaman rakumi kalam ya da abin da to wannan shi ma mutum ba zai cikin sallah ba zai shi ma bai tabbata ba nasu bai tabbata duk bai ba koya ne duk bai ba in dai ba yayi ya kinta sabin a tsarafa ka dalilin duk bai ba kun fahimta da kyau eh a darsatul istiraha ka iya ikai dan kai ba ko amma dai wancan zaman na asali shine bi zama na asali shine bi dan sunan sajilsa wannan kuma ikai yau kun bayyana da kyau wa kana yaqulu annabi sallallahu alaihi wa sallama ya kasance yana cewa aswa'un nasi sariqatan allazi yasruqu min salati annabi yace wanda yafi kowa munin sata a duniya allazi yasruqu min salati shine mai sata sallarsa qalu ya rasulullahi kai wa kaifa yasruqu min salatihi suka ce yaya mutum zai saci sallarsa sai annabi sallallahu alaihi wasallam qala sai ce la yutimmu ruku'aha wa la sujudaha wanda baya cika ruku'in ta wa sujudaha da sujudarta duk mutumin da baya cika ruku'i baya cika sujada to ya zama barawo a cikin sallah barawon da ba a yankewa hannu ko sai dai a yanke masa lada ko da wata rana zaka ji irin malaman fiqh masu irin lafz alghaz kenan suke wani irin barawo ne kuma zai tabbata yayi sata ko ba a yanke masa hannu suka ta to waye ko ai duk barawo in ya sata sai a yanke masa hannu ko to sai su ce a allazi yasruqu min salati fa huwa sariq lakinnahu la tuqta'u yadu wa kana yusalli annabi ya kasance yana yin sallah falamaha bi mu'khiri ay ainihi bi mu'khiri ainihi sai annabi ya dan duba bi mu'khiri ainihi sai dan ya harara ko ya dan karkato bi mu'khiri ainihi da karshen idaniyarsa wato kamar nan gurin kenan daga gefen idansa daga nan wajen as-sulb kenan daga nan gurin kaga zaka iya kallon wanda yake nan gefen ko wanda yake baya da kai kusa ba tare da kai waiwaye ba ila rajulin ya dubi wani mutum la yuqimu sulbahu wanda bayan miƙar da gadan bayan sa cikin ruku'i cikin ruku'i wa sujudi cikin sujuda falamman sarafa yayin da ya tsare kala sai ce ya ma'asharul muslimina yayin da annabi ya kammala sallah sai ce ya ku taron musulmai innahu la salata liman la yuqimu sulbahu fil ruku'i wa sujudi yace ba sallah ga wanda baya miƙar da gadan bayan sa a cikin ruku'i da kuma cikin sujuda a shi aikin ba karami bane ba babu sallah ga wanda baya miƙar da gadon bayansa a cikin ruku'i da sujada kaga nan wurin annabi ya kore mai sallah saboda mai mutum bai miƙar da gadon bayansa ba cikin ruku'i da sujada wato akwai ta kisa mai ban mamaki sa'id ibn musayyib shugaban tabi'ai yana zaune a masallaci wata rana sai ga hajjaj ibn yusuf as-saqafi ya shigo masallaci da ya shigo masallaci sai ya sallah irin fashal fashal din nan a gurguje yana kammalawa shi ana yin yana kammala wato abin da sun bi limami ɗaya ne sai hajjaj bin yusuf ke kuskure cikin sallar sa wajen ruku'i da sujada har ma ya kasance wani lokacin yana riga liman dagowa da liman ya ce Allah kafin rufe bakin sa ya dago da aka yi sallama kasa ana azkar hajjaj bin yusuf ya tashi zai tafi sayyid ibn musayyib kuma shi kuma yana cikin azkar din sa ko baya son ya yanke azkar din sa ya masa magana ko ba sai ya kyale shi masa wazi ba sai ya tukwala shi haka ya rike shi da karfin tsiya ya ci gaba da yin zikirinsa hajjaji ya yi ya kwace ya kasa shi kuma na ta yin zikirinsa har sai da ya kare zikirinsa ya ce ya kha'in ya tsari saratta min salatika ya gaiga masa bakar magana ya yi masa wa'azi ya tashi ya tafi ya tashi ya tafi hajjaji bin yusuf sai da ya samu gwamnati an ba shi na'ibi dukuti gwamna a madina kafin a tura shi kan abin nan kenan sai ya zo wata rana ya shigo masallaci yana takama kowa na jin tsoronsa sai ibn al-musayyib kuma na cikin masallacin annabi na karantar da mutane kawai sai mutane sa ga jaji ibn yusuf to dai sun karo bai zo wurin kowa ba sai wurin sai ibn al-musayyib kowa na jin tsoron zai zo ya masa musiba kenan tunda yanzu ya samu gwamnati ko zai fara da kanshi sai ibn al-musayyib kuma ko kallon shi bai ci gaba da darasin sa da ya zo zauna kusa da shi yace ka gane ni yace eh na gane ka kai ne barawan sallar ka ya bugi kirjin saka na gane ka kai ne barawan sallar ka sai ya jaji birin sai ce Allah saka maka da alkhairi tun daga wannan rana kullum ni tashi tsayawa sallah suna tana abin da ka faɗa mu da haka sai in gyara ka wa qala fi hadithin akhar annabi ya faɗa cikin wani hadisin yace la tujzi'u salatu ar-rajuli hatta yuqima zahrahu fi ruku'i ba ta isa har sai ya miƙar da gadon bayansa a cikin ruku'i da kuma cikin sujada kaga ya kamata dai mu samu wanda zai bi daga dan bayan nan dan sauran su gani tun da mutum biyu sun tashi sun dan kwatanta gurgudan halin su bari kullu billahi wa la ilaha illa huwa sahabo Idris zaka zama ba to ba a a Allah ke mana koya ne koya ne kai kayan kamala ya dan kwatanta ya dan yi dama dama ko haka da ya kwatanta ya dai fitar sauran da ko to gobar bayan da rabu yawwa gwagwarmaya ya yi gwagwarmaya ya yi azkarun ruku'i wannan babi ko matashiyar magana za mu magana akan zikiran da ake yi cikin ruku'i bayan kayi ruku'i bisa ga siffar da annabi sallallahu alaihi wa sallam ya ambata a baya to kuma sai ka kiyaye wajen yin sunnar annabi ta zikirai ɗaya daga cikin zikiran da zamu ambata wa kana yaqulu fi hadha ar-rukni anwa'an min al-azkari wal adiyati taratan bi hadha wa taratan bi hadha annabi ya kasance yana faɗa a cikin wannan rukuni me yake nufi da wannan rukuni ruku'i yakan faɗi anwa'an min al-azkari nau'ika daban-daban na zikirai wal adiyati da addu'o'i taratan bi hadha wa taratan bi hadha wani lokacin ya faɗi wannan wani lokacin ya faɗi wannan ga sunan ajere awwalan na farko azimi salasa marrati wani lokacin haka annabi ke faɗa subhana rabbiyal azim subhana rabbiyal azim subhana rabbiyal azim hasu an fahimta da kyau kana yukarriruha akthar min zalika wani lokacin yana yin ta sama da uku mafi karancin abin da zaka yi shine nawa uku amma idan kai sama wannan ko nawa ne kuma iyakacin inda kaga ya ishe ka ba iyakance maka ba amma kar ka kasa yin uku don ragwancin ka kai hakuri mana bayan mu ga babin ba wa balagha marratan fi takrariha fi salatil layli annabi ya zurfafa wajen maimaita subhana rabbil azim subhana rabbil azim a cikin sallar dare irin kiyamul layli din nan da ake yi hatta kana ruku'uhu qariban min qiyamihi har ya zanto dadewar da ya cikin ruku'i ta yi kusa da dadewar da ya a tsaye sallallahu alaihi wasallam wa kana yaqra'u fihi alhali ko a tsaye din ya kasance yana karanta salasa suwarin min at-tiwali surori guda uku cikin dogayen surorin alqur'ani al-baqarata wan-nisaa wa ala imran annabi karanta bakara da kuma suratul nisa da kuma ali imran duk a raka'a daya sallallahu alaihi wasallam kaga izo goma da rabi kenan fa izo goma da rabi a raka'a daya kuma idan ya zo yin ruku'i sai ya yi ta subhana rabbil azim har sai yayi kusa da irin dadewar da yayi wajen karanta wancan surorin ka kaddara kenan subhana rabbil azim din da zai inda za a tattara ta za ta kai ke da izo takwas ko tara sallallahu alaihi wasallam kaga ai zai yi da yawa kenan a tsaye yana karanta waɗannan surori guda uku ya takhallalu ha du'a'un ko ba kira'ar kawai yake a zubai da muke yanzu ba ya takhallalu ha du'a'un in ya zo wurin da ya dace addu'a sai tsaya ya addu'a wastighfarun in ya zo wurin da ya dace istighfari sai ya istighfari kama sabaka fi salatil layl kamar yadda bayani ya gabata kiyamul layl a can karatun bayan mun tabbatar da haka ثانيا نبي daga cikin nau'ikan zikiran da ake a cikin ruku'i subhana rabbiyal azim wa bihamdi subhana rabbiyal azim wa bihamdi subhana rabbiyal azim wa bihamdihi har so uku kenan kaga nan an sami karin me wa bihamdihi ثالثا na uku سبوح قدوس رب الملائكة والروح سبوح قدوس رب الملائكة والروح wannan ba a faɗi adadi ba ba iyakance adadi ba sai ka yi gurgurdan yadda kaga zaka iya yi kenan an gane ko to wannan subuhun din da quddusin shine sa masa lamba a kasa subuhun quddusun rabbul malaikatu ruhi sai kala abu ishaq as-subuhu idan an ce as-subuhu a larabce allazi yunazzahu an kulli su'in shine wanda ake tsarkake shi daga dukkan wani muni wanda ba a jingina masa dukkan wani rashin dacewa wal quddus idan an ce al quddus kuma a larabce al mubaraku wanda yake cike da albarka wakila a wani kaulin suka ce at-tahir wato wanda yake tsarkakakke wa qala ibn sayyidihi ibn sayyidihi yace subuhun quddusun min sifati llahi azza wa jalla wadanda suka ce subuhun quddusun dinnan sifofi ne cikin sifofin Allah li'annahu yusabbahu wa yuqaddasu da yake ubangiji ana yi masa tasbihi ana kuma tsarkake shi daga dukkan wata tawaya lisanul arab duba littafin lisanul arab wato haka zaka faɗa subuhun quddusun ala wazni fu'ul ko wani ذاك يضم ga الأول والثاني سبوح قدوس an gane ko waɗansu daga cikin malaman lugan irin su siboyi suna cewa sai dai kace sabbuhun qaddusun amma ba su da hujja ko ta sun gogo idan sa'alam yake cewa dukkan sunan da yake ala wazni fuqul fa huwa maftuhul awwal duk sunan da yazo akan wannan zaka samu maftuhul awwal ne harafin farko ana masa fata yace illa subbuhu wal quddusu sai waɗannan lafuzan guda biyu fa inna dhamma fihi ma aksar abinda aka sani a wurin larabawa suna furta su da dhamma saboda haka dai an fi boye yi hujja a nan gudu rabi'an na hudu daga cikin dangin tasbihin da ya halatta kai a cikin ruku'i subhanaka allahumma wa bihamdik allahumma ighfirli subhanaka allahumma wa bihamdik allahumma ighfirli wa kana yuktir minhu annabi ya kasance yana yawaita wannan zikirin fi ruku'ihi wa sujudihi a cikin ruku'in sa da sujudarsa ya ta'awwalul qur'ana yana fassara qur'ani wannan hadisi bukhari da muslim suka rawaito a kasa ma yace wa ma'ana qawlihi ya ta'awwalul qur'an abinda ake nufi cewa yana fassara qur'ani ya'malu bima umira bihi fihi yana aiki da abinda aka umarce shi cikin qur'ani ai fi qawlillahi azza wa jalla fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba wato idan ka ce subhanaka allahumma wa bihamdik allahumma ighfirli kamar ka fassara ne fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir an gane ko na biyar allahumma laka raka'atu wa bika amantu wa laka aslamtu anta rabbi ka sha'alaka sam'i wa basari wa mukhi wa azmi wa fi riwayatin wa idami wa asabi wa mastaqallat bihi qadami lillahi rabbil alamin wata rana haka annabi ke faɗa a cikin ruku'i fake yanzu ya kamata kenan kowa je gida dai ya haddace wannan dan kila da yawan mu wannan dai sabon ji ne a yau Allahumma laka raka'atu wa bika amantu mu bai arham muke subhana rabbil azim wa bihamdihi subhana rabbil Allahumma laka raka'atu wa bika amantu wato kana cewa ya Allah nayi ruku'i don kai kadai wa bika amantu kuma nayi imani da kai wa laka aslamtu gare ka na mika jikina gaba daya gare ka na mika wuya sai abin da kace in yi anta rabbi kai ne ubangiji na kuma abin bauta ta domin ar-rabbu yana daukan ma'anan al-khaliq kuma yana daukan ma'anan al-ma'bud bi haq khasha alaka sam'i wa basari jina da ganina duk sun kaskanta domin ka sun risuna domin ka wa mukhi haka bargona wa azumi haka kasin jikina wa fi riwayatin wa izami a wata riwaya a maimakon azumi sai a ce izami azum kaga guda ɗaya kenan izam kuma ya zama abin nan jam'i wa asabi haka jijiyoyina wa mastaqallat bihi kadami duk abin da kafafuna suka dauka ya mika waya gare ka ya ubangiji lillahi rabbil alamin na Allah ne ubangijin halittu wata rana annabi na karanta wannan na shida Allahumma laka raka'atu wa bika amantu wa laka aslamtu wa alayka tawakkaltu anta rabbi khasha'a sam'i wa basari wa dami wa lahmi wa azmi wa asbi lillahi rabbil alamin wata rana annabi kuma na faɗin wannan bambancin wannan da wancan za ga lafazan kaɗan ne ko na bakwai wani lokacin yakan ce subhana zil jabruti wal malakuti wal kibriya'i wal azamati subhana zil jabrut wal malakuti wal kibriya'i wal azamati to idan an ce aljabarut kamar yadda ya faɗa daga ƙasa mubalagatun min aljabri wa huwa alqahru wato ziljabaruti ma'abucin rinjaye domin aljabru yana nufin rinjaye jabrut mubalaga ne almalakut ma'abucin mulki kenan wal kibriyai ma'abucin ji da kai ubangiji shine mai ji da kai kuma yake cancanta ya ji da kai duk wanda ya ji da kai ba Allah ba ya dauki mayasin Allah kenan ya abin ne ubangiji yayi masa kake ji da kai na Allah ne wal azamati haka ubangiji shine ma'abucin girma wa hadha qalahu fi salati al-layl annabi ya faɗi wannan irin ruku'i ya faɗi irin wannan a zikiri a cikin ruku'i na italatul ruku'i abu na karshe da zamu tsaya kansa italatul ruku'i tsawaita ruku'i to da karshe da sauran mintuna ko biyar ne إطالة الركوع سويت الركوع وكان صلى الله عليه وسلم يجعل ركوعه وقيامه بعد الركوع وسجوده يجعل ركوعه وقيامه بعد الركوع وسجوده وجلسته بين السجدتين قريبا من السواء wannan sai kun zura hankali da kyau wa kana sallallahu alaihi wasallam annabi da mutum tabbata gare shi ya kasance yaj'al ruku'ahu yana sanya ruku'insa dadewar da yake ciki wa qiyamahu da tsayewarsa ba'da ruku'i bayan ya dago daga ruku'i dadewar da yake a wannan tsayuwar wa sujudahu da sujudarsa yayin da ya tafi sujada dade wanda yake a ciki wa jilsatahu baina sujudataini da zaman da yake yi tsakanin sujadu guda biyu duk yana sanya waɗannan ababai qariban min sawa kusa da su zama daidai wa daida ma'ana idan yayi karatu a tsaye na minti goma sha biyar to idan ya zo ruku'i sai ya daɗewar minti nawa minti goma sha uku misali idan ya tsago daga ruku'i dade wanda zai kafin ya tafi sujada sai zama minti nawa goma sha biyu misali ko sha ɗaya idan ya zo cikin sujada fa sai ya minti goma idan ya dago dade wanda zai kuma kafin ya tafi sujada ta biyu fa sai ya minti tara idan ya tafi sujada ta gaba ta biyu ita kuma sai ya kamar minti takwas kenan haka yake tafiya da su a jiyar da suna kaga sun kaga sunan kenan qariban min sawa a kusa da juna suke a kasa akwai wata fa'ida da malam ya ambata ce fa'ida bayan ya jero ababen da ake faɗa a ruku'i ne ya kawo ta hal yushra'u al-jam'u baina hadhihi al-azkar fi ar-ruku'i al-wahid am la mun faɗa nau'in zikiri guda nawa da annabi ke cikin ruku'i guda bakwai ko kai wancan ko kai wancan ko kai wancan to wannan mas'ala abin da ya kawo yace hal yusra'u al-jam'u baina hadha al-azkar sai ya halatta mutum ya hada dukan guda bakwai din yasa ruku'i daya ka karanta wancan ɗaya kai wannan kai wannan kai wannan a jira har ka zo karshe amla ko bai halatta ba yace ikhtalafu fi zalika malamai sun yi sabani kan wannan mas'ala wa taraddada fihi ibn al-qayyim fi zat ibn al-qayyim ya kai ya komo a cikin littafin zadul ma'ad ya kasa yanke magana daya wa jazama an-nawawi fil azkar bil awwal imam an-nawawi yace ya halatta ka hada su duka an gane ko kace subhana rabbil azimi da yake nan سبحان ربي العظيم وبحمده سبحان قدوس رب الملائكة والروح سبحانك اللهم وبحمدك اللهم اغفر لي اللهم لك ركعت har zuwa ƙarshe shi yace ya halatta ka hada su duka inji imamu nawawi cikin littafin al-azkar kuna fahimta da kyau fa qala yace wal afdalu an yajma'a baina hadhihi al-azkari kullaha abu mafi fici ya tara waɗannan zikirai yayi su gaba ɗaya in tamakkana in ya samu ikon yin haka wa kaza yanbaghi an yaf'ala fi azkari jami'il abwabi haka dukkan waɗansu nau'uka na zikiri da suka zo annabi na yin su kala kala daban-daban a wuri guda to ya halatta hada su gaba daya wa ta'aqqabahu Abu Tayyib Siddiq Hassan Khan amma Hassan Khan yace a a Imam an-Nawawi ba haka bane fa qala fi nuzul al-abrar ya faɗa cikin littafin sa nuzul al-abrar yace abin da ya kamata shine ya ati marratan bi hadhihi wa bi tilka ukhra wala ara dalilan ala al-jam'i yace sai dai wata rana ka kawo wannan in an jima in ka tashi yin wata sujada kuma a wani ruku'i ka kawo wannan in an jima ka zo wata sallah ka kawo wannan amma ka hada su su duka cikin ruku'i daya yace a a la ara dalilan alal jam'i ban ga wani dalili da ya nuna cewa annabi hada su wa kad kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam la yajma'uha fi rukunin wahid annabi bai taba hada su ba a rukuni daya kun gane ko bal ya kulu haza marratan wa haza marratan wata rana zai faɗi wannan a wannan sallar wata rana kuma ya zaɓi wancan a wata sallar daban wal ittiba'u khairun min al ibtida'i hasan kan kenan yace shi bin sunna shine yafi dacewa sama da kake kiro naka sabo albani yace wa haza huwa al haqqu insha Allah ta'ala wa haza huwa al haqqu insha Allah ta'ala lakin kada sabata fi sunnati albani ce ya tabbata da cikin sunnar annabi isalatu hadar rukuni cewa mutum da zai tsawaita wannan rukuni na ruku'i wa gairihi da wannan sa kama ya ati bayanuhu hatta yakuna qariban min al-qiyam kamar yadda bayanin su zai zo shine wanda makaranta a can sama yace fa idza arada al-musalli al-ibtida'a bihi sallallahu alaihi wasallam fi hadhihi sunna idan mutum ya so yayi koyi da annabi cikin wannan sunna ta tsawaita ruku'i ku fahimta shi yin ruku'in wajibi ne a cikin sallar ku tsawaita shi ba sunna ce idan mutum ya so ya koyi da annabi cikin wannan sunna fa la yumkinuhu zalika illa ala tariqati al-jam'i alladhi zahaba ilayhi an-nawawi to ba zai dade dan bai ji dadin dadewa sai dai in ya hada dukkan waɗannan nau'ika na zikiri kamar yadda nawawi ya faɗa wa qadar wa ibn nasr fi qiyam al-layl yace ibn nasr ko ya rawaito hakan shi ma a cikin littafin qiyam al-layl an ibn jurayj an ata an karbo daga ibn jurayj daga ata ibn abi rabah in ko ba wancan ba wai illa ala tariqatit takrari sai dai kuma in zai dauki zikiri ɗaya ne ya ta maimaita shi al mansusi alaihi wanda wannan nassi kuma ya zo kan ya halatta kai ta maimaita zikiri da fi ba'd hadha al azkar cikin wani nau'i daga wannan zikirai wa hadha aqrabu ila sunnati wallahu alam yace to wannan nabiyin ko shi yafi ka dauki zikiri ɗaya kai ta maimaita shi shi yafi sama da kace ka hada su duka bai tabbata ba annabi ya hada su duka cikin wuri guda to haka kuma ba za ka hada su ba su duka a wuri guda كان ينهى عن قراءة القرآن في الركوع والسجود النبي هنا كرنت القرآن أتي الركوع والسجود an gane ku wannan bukhari da muslim suka rubuta wa kana yaqulu annabi yana cewa ala in wa inni nuhitu an aqra alqur'ana raki'an aw sajida yace an hana ni in karanta qur'ani halin ruku'i ko a halin sujada fa amma ruku'u fa'azzimu fihi ar-rabb azza wa jal yace amma shi ruku'i abinda za ku yi ku girmama ubangiji a ciki subhana rabbil azim bihamdihi ko subuhun quddusun rabbul malaikati war ruh kamar da magabatar ko subhana zul jabaruti wal malakuti wal kibriya'i wal azamati ku girmama ubangiji ciki wa amma sujud amma ita sujada kuwa fajtahidu fi du'a'i ku nace cikin addu'a fa kaminun an yusajaba lakum ya dace a an samu ku addu'ar ku idan kun yi ta ayusi a cikin sujada fa kaminun an yustajabu lakum ya dace a an samu ku addu'a ba abinda muka faɗa na daidai Allah ya ba mu lada wanda muka tunkure Allah ya yi mana wa sallallahu wa sallam wa baraka lana nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in assalamu alaikum mai tambayan farko na ta me bambanci tsakanin ruku'in maza da mata ko tsayawar su amma riga mun faɗa tun cikin karatu muka ce ba bambanci cikin waɗannan al'amura ku gane ayyukan sallah gaba ɗaya ba bambanci tsakanin maza da mata ba ka iya ware mata da wani sabon hukunci sai in kana da dalili da ya keɓance su amma in ba haka ba za ka kyale su cikin umumin faɗin annabi sallo kamar a aitu muni musalli da annabi ce ku yi sallah irin da ko gana yin sallah yana magana ne da maza da mata gaba ɗaya ba da maza kaɗai ba da keɓanci mata da wani nau'i na tsayewa nau'i na ruku'i nau'i na kaza nau'i na zama daban da na maza ba duk iri ɗaya ne ba za ka yi da'awar kaza ya shafi maza kadai ban da mata ba sai in kana da dalili duk wanda ya wannan da'awar sai ya ce kawo dalili in ba haka ba ka kyale kowa yadda annabi ce ayi wannan shine gaskiyar magana lamba ko da wani lokaci suna sunan ta suratul qadr da suratul ikhlas akwai wani nasi ne akan wannan babu wani nasi kan wannan ba wani nasi da yazo da yace da kai a cikin suratul a cikin sallar magariba zaka karanta inna anzalnahu da qul huwallahu ahad kadai idan mutum ya karanta su yayi lizintar su yau da gobe to kuma sai ya zanto kamar akwai wani nau'i na keɓanta su kenan wannan sai ya kai mutum zuwa ga yin bid'a amma idan mutum ya yi su ne wata rana ya karanta wannan sura wata rana ya karanta waccan wannan babu laifi amma lizintar su su kaɗai to wannan baya cikin sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam na'am a komai ya shafe su idan ka ce za ka buga misali da kira'a kaɗai sai ya zanto wannan ɗaya ne da cikin dubban al'amura ai abin da nake maka duk abin da ya shafi sallah na maza to iri ɗaya ne da na mata ba bambanci wanda ya da'awar wuri kaza ya shafi maza mata kaɗai za su yi kaza amma maza za su yi kaza mata ba za su yi ba sai a ce kawo dalilin ka yanzu idan wani ya zo ya ce su mata za su suranta karatun su ko da cikin sallah mai karatun bayanan sai a ce wani dalili ne ya ce su suranta annabi ya bambanta su annabi bai bambanta su ba to da dalili za a bambanta su kenan kaga babu wani dalili kenan annabi bai bambanta tsakanin maza da mata wajen karatun sallah yadda maza za su yi karatun azhar bil asr asrance magriba isha ya suwahi a bayyane haka mata ma za su idan mutum ce a ban da mata mata ba za su bayyana ba sai ce me dalilin ka ina inda annabi ya bambanta ba inda ya bambanta ko to sai kyale abar amarya duk cikin al'amuran sallah haka daga farkon sallah har karshen ta baka bambance tsakanin maza da mata sai inda nasi ya bambance su in ba haka ba sai a kyale su haka shi yasa waɗansu sukan yi abin da nan sai ai shi sautin mace al'aura ne ba za ta bayyana da sautin ta ba shi to kuma wannan ma wata wata kwabar ta bi kenan waye ce sautin mace al'aura ne Allah bai faɗa ba manzo Allah ma bai faɗa ba ya so nawa mata suka zo gaban annabi suka yi masa magana ya so nawa mata suka yi magana a masallaci ya so nawa mata suka yi tambaya a filin idi ya so nawa mata suka yi tambaya a arfa a wurin annabi inda sautin sal'aura ne da sai annabi ya hana su mai ubangiji subhanahu wata'ala ce da wa kullil mu'minati yaghdudna min absarihinna wa yahfazna furujahunna wa la yubdina zinatahunna illa ma zahara minha ababan da ya kamata su rufe anan sai ce su rufe yaghdudna min absarihinna su rinsa idan su ma'ana kasse kuwa namiji kallo na sha'awa wa yahfazna furujahunna su kare me farajin su wala yubdina zinatahunna kasu bayyana da me adan su illa ma zahara minha wal yadribna bi khumurihinna ala jiyubihinna kuma su sanya gele akan kirjin su idan ya rufe ka yazo kuma ya rufe kirji wala yubdina zinatahunna illa li buqulatihinna yaghuddu min awsarihinna wa yahfaz wala yubdina zinatahunna haka kuma wala yubdina aswatahunna babu inda aka ce haka to ba hana su sauki ba kawai sai wani zo hana su da wani dalili abinda ubangiji ya hana su shine magana ta yanga magana ta jan hankali wadda za su yi don su jan hankalin namiji da yanga irin magana ta kissar mata to wannan ubangiji ya hana su yace fala takhdana bil qawli fa yatma alladhi fi qalbihi marad kar ku ce za ku rinka lankwasa sautin ku da murza sauti da yin kakalan magana dan wannan sai ya sa wanda yake da cutar sha'awa a zuciyarsa ya kwadaito game da ku sai ce wa qulna qawlan ma'rufa ku fadi fadi wanda yake sananne da shari'a to kuma in wannan ne ai maza ma da aka ce su yi magana ba ta yi ta haka nan ba sun waka ce waka sulfi masu ka waka zut ko namiji ma na an hana shi kuma katon sauti da zai rikita mutane haka kawai an hana shi wannan an ce an karɓa sautin sautin hamid ta haka su ma su kuma an hana su sauti na yaudara da za su ja hankalin namiji wannan an hana su wannan su yi magana yadda suke a halittar su wannan shi kenan kaga kenan ba sautin mace ba al'aura bane ba
da haka babu wani nassi da ya hana cewa mace mace ta ita ta abin nan dinta ta ta daga muryata a cikin karatu in ba haka ba da mace in ta fita daga gida sai a daure bakin ta kenan har sai ta dawo tunda wajibi ne rufe me al'aura ko shikenan kar ta yi dace magana a waje sai ta dawo gida kuma wannan al'auran da suke ta rufe in sun dauke ta amma wanda bai halatta ya ga al'auran ta ba sai wa sai mijinta kenan kar ta yi magana da kowa a duniya sai mijinta kaga wannan an samu haraj Allah kuma ya ce wa majal alaikum fid dini min haraj an samu dhiq an samu usr Allah ko ta yuridu Allah bikum al-usra wa la yuridu bikum al-usra to wannan da tambayoyin da ke hannu na kenan waɗanda na fuskanci suna da muhimmanci akan me Hmm. Hmm. har wajen sallah annabi na ganin waɗanda ke bayansa a lokacin da ubangiji ya so yi masa haka nan bai ke banci sallah ba me fa la salata liman la yuslubu tabbas annabi ya kore sallah ne sai dai in mutum ya bisa garkin sa ne hmm ai abin da ya fa yana cikin abin da ya faɗa al-musi salati shi ne malamai suka ce duk abin da annabi faɗa al-musayyid zalihi irin dangin abin da in babu shi ba sallah ne kako ya faɗa masa ni kadda kadan bayan sa a cikin ruku'i da kuma sujada kuma ya kore sallah in babu shi duk da cewa waɗansu suna tawilin la tatimmu cewa cikar sallan ne annabi ya kore amma ba abin nan ta ba lalle mutum ya mikar da gadon bayan sa cikin ruku'i da sujada kamar yadda annabi ya nuna na'am
me alaka tsakanin ayar da abin da ya same su a ciki hadisin dai na cikin sahih bukhari annabi sallallahu alaihi wa sallama ya je gidan yarsa fatima ya musu sallama ya same su da mijinta ali bin abi talib ya zauna a tsakiyar su wannan na damar sa wannan na hagun sa yana tsakiyar su yace ba za ku tashi ku yi sallar dare ba ba za ku tashi ko na fulfili ku yi ba ali bin abi talib yake cewa ai idan ubangiji ya rayuka mu suna hannun ubangiji da ya ga dama mu tashi da ya farkar da mu sai annabi ya fita yana buga cinyar sai na cewa kana insanu aksara shay'in jadala wato dan adam mutum ne mai yawan musu a nan gurin yana nuna kamar Ali bin Abi Talib yayi musu da shi ya kware wajen musu tunda ya kafa hujja da kudurar ubangiji da bai ba su dama sun tashi ba bai kuma tilasta musu cewa lalle sai ka tashi batun da kiyamul laili ba wajibi ba ce tun da yi jayayya da shi akan musahabi ba zai matsa masa bace dole sai ka musahabi wannan shine abin da aka fahimta to shi ne shi wannan jadal din na dan adam wani lokaci zai mujadala ne bil haqqi wani lokaci ya mujadala bil batil shi abin da ake so kullum in zaka yi mujadala kai mujadala bil haqqi shine Allah ce wajadalhum billati hiya ahsan in za ka yi jayayya don tabbatar da gaskiya ko don lalata karyar mai karya ko don tabbatar da sunantuwar abu wannan duk babu ne don tabbatar da wani ya zo ya ce maka kaza yana nema ya wajen maka ce alhalin bai zama wajibi ba sai ka yi jayayya da shi don ka nuna abin ba wajibi ba ne wannan duk yana cikin jayayya ta jaiz kamar lokacin da in ba manta ba umar dan khattab ya matsa dangane da waɗansu daga cikin sahabbai da suke kauran alul kitab wannan sahabin da sahibi sun rasulullah sallallahu alaihi wasallam da zai fito bin yaman ya aure kirista sai ta jayya da umar yace ni ba san ta nake ba amma dan naji kana matsa mutane kana nema ka haramta musu na aure ta da in nuna wa duniya cewa jaizi ne musulmi ya aure kirista kar kai zafi da yawa akan abin da shari'a bata haramta ba ka haramta kaga haka ya faɗa umar dan khattab na'am in ne ce me hukunci sallah gaban liman wannan mun sha maimaitawa sallah gaban liman bai halatta ba sai fa in ba wuri bayan sa na'am mutum yayi kai ya zaman sallama a zaman karshe ba zai wannan ba sallar sa tayi idan yayi na kasu cikin sallar sa dole idan ya zo zaman karshe yayi at-tawarruk ko ya abin nan gashi nan al-intisab al-intisab shine wato ka at-tawarruk da yake a zaman karshe ka'ida zaman karshe ba a wani zama sai at-tawarruk shine ka zauna akan duwawunka na hagu su zauna su haɗu da ƙasa kafar ka wannan ta fito nan gefen wannan kuma dan yatsanka na kafar dama ko dai kai intisabin sa haka wato ka kafa shi haka ko ka karkatar da shi haka wannan shine ka'idar zaman da Annabi sallallahu alaihi wasallam yake yi idan ya zo sallar idan ya zo zama na karshe kaga nan mun ba wani shine suka da mutum da ya nan ga farta ko ta to ita wannan ya tsarka wannan ko kai haka da ita yadda take kaga ta yi ko kuma kai haka da ita ka kafa ta haka lalle haka za ka yi idan mutum ya fara fadi wannan mutum ba wannan shi ne asalin abin da ke kira wato za ka za ka zauna haka kafar ka har sai ta fito haka to wannan ko kai haka da ita dan yatsun yana haka ko kuma ya kasance ka kafa ta haka ta yadda za ka zauna haka sosai dan bakun banki ne ba zan zira zama sosai ba haka kuma ya kasance hannayenka suna miƙe haka yatsunka na dama sun miƙe akan cinyar dama na hagu sun miƙe akan cinyar hagu haka sauransu sai dai kuma tun za ka yi tafiya kaga za ka langwace haka kai haka ke kana karanta tafiya sauransu to wannan shine ake kira at-tawarruk ana yin wannan a zama ne na ƙarshe a wata sallah mai raka uku da mai raka hudu mai raka uku magarib hudu a zahar la'asar isha'i in ka zo zaman ka haba ya hakuri wannan gara ya kuke haka tunda na ce na faɗa wannan kaga kenan na faɗa sauran zai biyo baya wannan shine abin da za ka yi ko dai kai haka ko kai haka a tawarruk kenan idan ka zo zaman ka amma zama da za ka yi a tsakiya a raka'a ta biyu ta azhar ko la'asar ko isha'i ko magariba to ba za ka yi tawarruk ba in kai wannan baka da hujja daga annabi sai dai kai haka ka zauna akan kafar wannan haka sai da cinyarka ko duwan ku ba ka saba kai haka kenan wannan shine haka in sallah mai rarrine masu raka'a biyu biyu zaman da za ka yi sai kenan wanda zan raka'a a salatul layl masana masana duk sallah za ka yi raka'a biyu kai sallama kai raka'a biyu kai sallama sai dai inda ya hada ya halaka ka hada nake kamar yadda ya zo a wadansu sufofi daga cikin sufofin sallar annabi in mai raka'a biyu ce haka za ka zauna an gane ko in mai raka'a hudu ce raka'a a zama na biyu haka za ka yi in ka zo zama na karshe kuma kai haka ke sai dai in sahu ya matsa ka kasance kana cikin sahu baka samu daman yin hakan ba kai haka saboda sahu ya matsa baka samu riba wannan babu komai sallar ka ta yi